بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta maraicin asabar yinin asabar biyu ga watan zulhijja 1445 wanda daidai takwas ga watan jun a 2024 miladiyya wannan majalisi namu da muke karanta nazarin hakam na abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi insha Allah kamar da aka za a iya tunawa muna dai hadisin salma ibn al-aqwa wanda yake magana akan wato lokaci na sallan juma'a to mun ga mun yi sharhin hadisin kuma muka ce za mu magana game da wato hukuncin yin sallan juma'a kafin zawali tun daga dai lokacin hatsi har zuwa lokacin da zai zama wato rana tana tsakiya ba ta jika ta zamu daga tsakiya ba da yi hukuncin malamai da suke fahimta game da abubuwa da suka zo game da wannan na asarai da kuma hadisai da suka zo game da wannan babin ya malamai ke ganin su ya kuma suke fassara su sannan kuma mu sai mu ga wanda mazhabi da ya fi mana karfi kuma sai mu rinjayar insha Allah ta'ala a kamar da aka sani tun aka tuka da suka gabata mun riga mun yi isharar cewa da yawa daga cikin malamai wanda suke bin mazhabobi da kuma mabiya mazhabobi abinda suka tafi zuwa gare shi shine sallan juma'a a bai halatta a yi ta kafin zawali ba sai dai a yi ta bayan zawali bal da yawan su ma suna cewa har hudu ban ma har hudu ban ma za a yi sai dai a fara hudu ba din bayan zawali sannan sallar ita ba ita bayan zawali wato lokacin sallar azhar ne wannan shine ra'ayi na imamu ko ce wannan shine ra'ayin na imamu Abu Hanifa da shi da wato Ahnaf mabiya mazhaban sa shi da ra'ayin Imam Malik shi da ra'ayin Imam Shafi'i sun tafi akan cewa bai halatta a yi sallar juma'a kafin zawali ba wasu malamai kuma sun zabi cewa wato sun zabi musu habbacin a yi wannan juma'a bayan zawali a babina wato akhdan bil aqwa wal ashhar wato sun raduko da abinda su a wajen su suke gani yafi karfi kuma yafi shahara eh ba wai galibin malamai malamai na mazhabobi su ba suna banga sun yi magana akan waɗannan nasoshi da ake ta yan baya suke ta kokarin sai sun kaikaita su ba da karfi da yaji ko kuma sun rabin hadisan su a su galibi sun mamalin su suna magana ne akan abin da ya fi shahara suka zaɓa kuma wannan shi ne abin da ga wanda ya lura da maganganunsu zai samu amma su 'yan baya wanda suka biyo su galibi wato mabiya masabobi su yi ƙoƙari hatta waɗannan nasoshi da ake ta cewa suna nuni zuwa ga halaccin yi juma'a kafin zawali ko juma'ar hatsi suka yi magana akan ingancinsu wanda kuma suka inganta kuma suka musu tawili tawili mai girman gaske to za mu ga a kowane da irin nasa bangaren imam malik kamar da kicin mudawana kuma wato alhafiz ibn abdulbar ya kaito daga wajensa ya ce ibn qasim dan qasim ke ruwaitowa daga malik malik yake cewa waqtul jum'ati waqtul buhri lokacin sallan juma'a shine lokacin sallan azhar la tajibu illa ba'da zawali bata zama wajiba ba sai bayan zawali wata salla kuma ana yin sallan juma'a ila ghurubi shamsi har zuwa lokacin da rana za ta fadi wannan wata wata mas'ala ce da wataƙila idan da lokaci mun gaba wannan za mu zo mu magana akan ta dan akwai mas'ala guda biyu da wajibi sai an yi magana akan su shin sallan juma'a sallan juma'a zuwa yaushe ne yake karewa zuwa farko lokacin al'asar ko zuwa ƙarshen al'asar ko da za a samu mutum ya sami raka'an farko lokacin ƙarshen lokacin al'asar ta biyu kuma samu bayan magariba wato bayan rana ta faɗi ya yi ko bata yi ba to wannan shi ne imam maliki cewa ila gurubi shamsi shi wanda ra'ayinsa ne za kuma mu zo magana kan wannan wataƙila kuma insha Allah lokaci ya ba mu za mu zo mu mu kusa kamar da muka faɗa cewa wanda bai sami sallar juma'a ba wanda bai sami sallar juma'a ba sai dai tahiyya kawai to zai zo da sallar azhar ne cikakku to shi yanzu wanda ya samu ya sami wato ya je sallar juma'a kafin zawali don bai samu sallar juma'a ba shi zai kawo sadaka abin da cikakku abu zai azhar ɗinsa ko kuwa a me zai yi a wannan insha Allah shi ma wannan za mu zo mu yi magana a kansa alhamdulillah dai anan imam malik abin da yake cewa shine wato lokacin sallar juma'a lokacin sallar azhar ne daga nan ne malamai suka ɗauko cewa lokacin juma'a tana makafin azahar ne wanda kuma mu a mun ja da wannan tun da wasu daga cikin malamai idan su ibnu taymiya suna ganin wannan akwai bambanci da yawa kuma bambancin a fili yake mun faɗi magana kan wannan imamu shafi'i shi ma a cikin kitabul um ya yi ishara zuwa ga wato cewa galibin malamai da ya karto a wajensa shi sun fi zaben a yi sallar juma'a kafin kafin wannan kafin bayan zawali kaga a ce sun fi zaɓa ko shi suka zaɓa ba ya nuna kuma suna kora wancan ko kuma sun share wancan baki da ko kuma suna cewa wancan ɗin ba bai ma inganta ba kwata-kwata dan akwai bambanci tsakanin ni na fi zaɓen kaza ko na zaɓa kaza na cewa lokaci da ya fi kamar da suke fara cewa wannan shi da waqtul afdaliyya lokaci da ya falala wannan shi masa bayi na malamai mukaddara lokaci da ya falala su suka zaɓa suka fatawa da shi amma kuma lokacin halacci kuma ba ya nuna kuma wannan lokacin da ya falala yana kowane lokacin halacci kamar da wannan abu ne sananne a shari'a a ibn al-jallab a cikin at-tafri' shi ma haka da al-qadi abdul wahhab a cikin al-ishraq wannan duka daga cikin malaman malikiya haka suka tafi zuwa gare shi ko suka ce a mazhabin malikiya ba a yin sallar juma'a sai bayan zawali ibn abdul barik an-namari ya kafi daga abu hanifa ya rawaito daga hasan ibn salih ibn hayy daga cikin manyan manyan malaman kufa kamar yadda muka faɗa abinda mutum zai ci karo da shi yayin da yake karanta waɗannan musamman kan wannan matsalar ta ta yin juma'a kafin zawali abinda zai ci karo da shi shine wato su su imamu malik su imamu shafi sun zaɓa wannan haka yake tabbas sun zaɓa cewa sallar juma'a su a wajen su a yi ta bayan zawali ya fi musu shi suka zaɓa kuma shi za a yi har kuma suna wajabta haka to amma su ba suna ba kuma su shiga cikin waɗannan nasoshi suna ƙoƙarin tawili wani ya inganta ba kuma suna ƙoƙarin su bankare su da ƙarfi da yaji kamar yadda wasu daga cikin manyan malamai na masabobi suka yi ta yi wannan akwai bambanci tsakanin abin da su suka yi irin su ibn abdulbar irin su imamun nawawi irin su ibn da sauransu da sauransu suka ƙoƙarin nuna cewa wato ba hadisan ma babu ba su da wani ƙarfi duk bai kai ne ko kuma duk ba za a ɗauke su ba ko duk na kara ne suke ɗauke da shi farkon wanda za ka ga an samu ya fara wasu mangaru kan waɗannan hadisai daga ci akwai imamul bukhari imamul bukhari da daga ci wanda yake dan dada da wannan hadisi banda shi kuma akwai ibn munzir akwai ibn abd albar da wasu daga cikin malamai da su imamun nawawi shi yasa imamu ibn hazm al-zahiri yake cewa to ku kun kwance asalin ka'idan ku ibn hazm al-zahiri kamar yadda aka sani shi zahiriya ne shi baya amfani da magana sahabi shi ba ruwansa shi kawai nasi yake yake ne maka bashi in babu nasi to shi baya cewa magana sahabi ko da sun yi ijma'i yana wani dan kai kalla to shine ibn hazm zahiri bayan ya gaba kawo da nan so shi yake cewa to ku yanzu da kuke cewa aikin sahabi kuna ta kokarin ma sai kun kuna zubra mana baki kawai saboda babu aiki da aikin sahabi to ku yanzu a sahabai da aka rubuta suna yin suna yin juma'a nan da zawali kafin zawali ga abin da yake fada a cikin al-muhallansa yace ainal muwawwihuna annahum muttabi'una amal as-sahabati ajma'in ina masu cika baki cewa suna bin aikin sahabbai wanda ina banga da masu masu malaman mazhabi musamman malikiya ko sama malikiya su ne suke samu dirkaniya da su ibn hazm al-zahiri a andalus a spain saboda haka su suna cewa wato ana aiki da hujja hujja da magana sahabi musamman magana sahabi wanda ya shahara ko wasu sahabbai suka mara masa baya abinda yake da inganci shine ana hujja da shi ana hujja da maganar sahabi sai dai yayin da sahabi dan wasu sa wasu bai zai zama hujja ba amma yayin da sahabi ya magana wani sahabi ya bara masa baya wani sahabi ya bara masa baya to ko da guda uku ka sani to wani ya zama hujja saboda wannan wato ya nuna cewa abin ya ya fatsama ya ya shahara to su su a zahiriya su ba ta amfani da shi ibn hazm zahiri da zaka ta kawo shi azari ka ce Abubakar Umar Usman Ali shi bai dame shi ba abin da yake so kai ba shi na sikam eh shi in baka bashi nasi ba to duk wannan abu da ku kawo ba hujja bane a wajensa to shi ibn hazm zahiri yana zaben cewa shi ma ba a yin sallar juma'a sai bayan zawali to amma shi abin da ke cewa yana yana mawalan ba za mu hujja ne to sai da ya kawo kawo waɗannan a kare da sauransu ke cewa to wannan ai lokacin zawali ne kafin zawali ne wannan lokacin hatsi ya kai to ku ina hujjar ku ya za ku ai kun kun wato kwance ka'idar ku da kuke cewa za ku yi amfani da aikin sahabi shine zai kice mu dake ga musu a cikin al-muhalla ainal mumawwihuna muttabi'una amal as-sahabati ajma'in ina masu kokarin cika bakin cewa su suna bin aikin sahabbai baki daya al-mushaddi'una bi khilafi sahibi idha khalafa idha khalafa taqlidahu masu wato tsanantawa idan wani mutumi idan wani daga cikin su ya ya saba ma abin da suke wanda abin da suke bi abin da suke makahon bin sa wa hada amal abubakar ce ga aikin abubakar mun kawo mu wa umar ga aikin umar wa uthman ga aikin uthman wa ibn mas'ud ga aikin abdullahi dan mas'ud wa ibn zubair ga aikin abdullahi dan zubair wa ta'ifatu min at-tabi'in kuma gashi mun kawo muku aiki aiki daga cikin wasu daga cikin tabi'ai yana magana sa Abba sun mujahid walakin sai ya walakin al-qawm la yabaluna ma qalu sai amma mutane ba sa damuwa da abin da suke faɗi abin da suka damu kawai fi nasu taqlidihim ba sa damuwa da abin da suke faɗa da hujja ne wajen wato ba goya ma wato taqlidan su ba taqlidan su makahon musu baya wato kamar yana yana yana nuna musu wato ai kun kwance da wasu ka'idoji ni gwara ni ni da matan bana dafa wadannan hujja amma kuma kuke dafa hujja to gashi wadannan duk wadannan daga Abubakar daga Umar daga Uthman daga Ali daga Ibn Mas'ud daga su Muawiya daga sahabbai daga tabi'ai to ina ma su ba kuna ba kuna kuce kuna musu sahabbai ba to me yasa kuka je ku daukar wannan dalilin da sai ku dau dalilin kuma to mira zo zahiri ce to da kai yana ganin shi ne cewa lakin alqawma la yabaluna ma qalu sai da mutanen ba sa da mu da abin da suke faɗa fi na soya taqlidihim wajen taimakon wato abin da suke bi din kawai ko wato shi yana yana cewa to in zaka yi kaida ka bi kaida daya ko da ka ce ba za ka yi amfani da maganar sahabban da baka huta ko baka ba amfani da maganar sahabbai shi kenan to wani ma shi ma wannan sai ka dake shi haka shi kenan sai a koma wato wato sallar juma'a kafin zawali akwai take kenan tunda an samu daga waɗannan sahabbai eh na to shi a wato kaga anan yana kokarin nuna musu wa shi yafi yafi su wato gazgata ka'idansa shi dama da ya gama kawai sai ce to dama mu a hujja a wajenmu mu ko a wajenmu sai mu ko a wajenmu hujja a wajenmu shine hadisi na Salma ibn al-Aqwa Jabir ibn Abdullah Abu Hurairah ya kawo hadisan marfu'ai idan dama mu su ne hujja a wajenmu su ko wanda can dama naku ne muka kawo muku in za ku dauka ku dauka in za ku dauka muku kaga dai hujja ne akan in ji shi ibn ibn Hazm al-Zahiri shi abin da yake magana wancan hadisi muka tana Abu Hurairah wanda sa'o'i guda biyar shine yace to sai ya raba su ya zama wato sa'a sha biyu da ake da shi yayi kusan larabawa kowace kowace sa'a ba na ne wasu suka dan fi wasu dan girma amma kowace sa'a sarba musu sarba musu wato sunan da suke kiran su sa'a farko suna kinta ashuru lokacin da gari ya waye to farko sai shi ashuru wannan idan ya dan jirga kadan sai sai shi albuku duku duku kenan to idan an jirga kadan sai a ce a kira shi al-ghudwa algharadi kenan da ake magana idan an jirga kada sai a kashi abuha lokacin san lokacin san rana ta dauka ko baki daya har za a yi sallar wuta a lokacin idan an jirga lokaci ya dan ja sosai sai a kira alhajira alhajira galibi lokacin ranar ta fara wato zafi sosai tana duka to ga hujira ko sai a samu abahira to shi na cewa to kaga wannan guda shida yace to kaga anan yana nuna maka cewa to sai a ta shida liman ke fitowa saboda ka a sa'a ta shida kaga muka ce ashuruk muka ce albuku muka ce algudwa kaga guda uku nan da su wuce sannan kuma muka ce adduha hudu sannan kuma muka ce alhajira biyar wannan wace sun sa'o'in da manzo ke magana a wannan hadisi amma ta na shirye shi da al-zahira saboda kai shi to kaga nan ba yadda za a yi a ce ba za a yi sallar juma'a ba sai bayan zamani shi abin da yake magana kenan sai sai a haka ya raba to amma shi a inda inda musallama mu ka'idar su ne bi in aiki da magana sahabbai shi musallama mu wannan fahimtar tasa tunda wasu daga cikin malamai da masana da fahimta cewa wannan za a masu zuwa ku aure da guda goma sha biyu na yini to amma abinda zai mashi iskali shine a in zama limami ya dawo da sallan baya to ya zai dole dai a raba shi daidai da lokacin fitowar liman domin mazala ya iyakance awa ne da fitowar liman to kaga in aka dawo da shi baya kaga dole zai wani awa da za a rarrage su ne dole sai ka wannan magana ta ba za ta dauki ruwa ba kuma kaga wani abu da zai baka mamaki shi yasa shi sha'anin addini abu ne wanda yake sai an ba hankali kaga bai zai dauki fatowi na manya-manya sabai ga shi da kashi ke faɗi abubakar umar usman da sauransu amma ya da shi hamma da fahimtar shi kuma kaga kaga wani yana abu ne wannan kai kai ka zo kanin na biyar su ga wanda su da kansu ma su kwankwaɗi a wahayin ana faɗa a bakinsu inda inda wato zai baka shi adalci to aka ga da ya kamata ya dauki abin da suke a matsayin wato sharhi ma waɗannan hadisan ya zama an saukar da waɗannan abin da waɗannan sahabbai ke yin masauki na bayanin na soshin qur'ani ko sunna wanda wannan ko shine dama abin da su ba a yi masa mazahib sai yanzu kokarin masa bayani irin su abokin sa ibnu abdul bar suna kokarin nuna musu cewa to ai aikin sahabban nan shi ke ƙara nuna maka fassarar abin da manzon ya faɗa da su suka gani wanda ya gani ko ba daidai ke da kuma wanda ji labari ba ko ya karanta ya amma kuma kaga tare da haka shi tare saboda adalcin sa duk da haka zaka sai yana da adalci shi kuma a magana tare da haka sai bai yi kasa abu ba wajen ce to gaskiya shi wadancan aikin na sahabbai dai yana nuna cewa lalle maganar juma'a kafin zawal nan akwai ta shi dai baya shi dai dauka ba su sun dauka to shi bai san hujjarsa ba amma shi dai hujjar da ya samu shi na hadisi shi da shi kawai zai amfani wannan shine abin da abin da ya faɗa muka ce wasu daga cikin malamai su ibnu al-jawzi an-nawawi a cikin al-majmu' ibnu ali al-kamil da kuma wato ibnu zahabi da suke kokarin cewa ruwaya da take maganin a yin juma'a ba kafin zawadi su suna dan dagar da ita Imam Bukhari shi ma da ya da wannan ra'ayin kamar da muka faɗa to sai Imam Ahmad Imam Ahmad shi abin da yake da gani ya kuma zaba shi juma'a yana da lokaci guda biyu juma'a tana da lokaci guda biyu lokaci da ake yi kafin zawali lokacin hantsi har zuwa lokacin hajira ma lokacin hajiran tana farfarkonta ba da ɗan shiga bayan zawalin ba da kuma lokacin zawali babu ahmad ba shi kaɗai ba isa bin rahawiya shi ma ya bara masa baya wasu suna ƙoƙarin cewa waɗannan wasu ne kaɗai suka faɗa wannan maganan su ahmad da isa bin rahawiya ka ga wasu wannan ai magana ibn hazan ba kawai na musu raddi dan buga shi aka abubakar umar usman ali aka gina musu raddi ibn mas'ud muawiya da sauransu daga cikin tabi'a kuma ga akwa ga mujahid ina magana a ce Imam Muhammad shi kadai kawo wannan magana bal ana malamai da cewa ba a san wani sahabi da ya taba cewa shi bai halatta a sanin juma'a kafin hasi ba ba a sani ba sai ruwaya kadai da ake ruwaitowa na Mu'adh ibn Jabal ita kuma ruwaya ce munqabi'a insha Allah za mu kawo ta a kashe kashe karatu za a ji yadda take ba ta da inganci a Imam Muhammad kamar yadda wato Ibrahim ibn Mansur al-Kausar yake yake tambayan yake tambaye tambaye Imam Ahmad ya kuma tambayi wato imamu isa ibn rahubiya kan lokacin sallar juma'a suka ce sai lokacin sallar juma'a tana da lokaci guda biyu ya halatta a yi a yi ta kafin zawali kuma almawardi a cikin kitabul hawi yana hikito wannan daga ibn abbas yana hikito wannan daga ibn abbas sannan kuma kamar da muka faɗa ana rawaitowa daga abubakar da umar da usman da ali da ibn mas'ud da muawiya a cikin tabi'ai kuma ana rawaitowa daga mujahid ibn jabr ana rawaitowa daga abba ibn abi rabah sannan a imamu ahmad shi kanshi ya hikata cewa ai dama jama'a sun yi sabani a kanta imamu ahmad aka tambaye shi yace ai kasa cewa ikhtilafan nasu mutane sun yi sabani dan mata malama sun yi sabani kaga ba magana ce ta yanzu ake cewa wai ai da can ba a san wannan magana ba sai lokacin imamu ahmad shi da kanshi ya hikata cewa ai yi sabani da ba yace an tambaye shi ka san cewa mutane sun yi malama sun yi sabani saboda haka sai shi ne rija da abin da yake ganin ya fiye masa sannan banda imamu ahmad akwai tsaransa in imam ahmad dai ai malaman su ba suna bin wai a juna ne haka kawai ba akwai tsararsa abdullahi ibn abi shaiba mai musannaf shi ma ne tashi sai ya kulla babi ma babu man kana yaqinu ba'da al-jum'ati wa yaqulu hiya awwal an-nahar babi ne mai cewa wanda ke yin baccin kayulansa bayan sallar juma'a sai an gama sallar juma'a tunda an yi ta da wuri sai ya je gida ya sallar kailula ya kailulansa idan ya yi kailula kuma shi kenan yana cewa kuma wato farkon farkon sallar juma'a ana yin ta farkon yini awalin da farkon yini shine wato lokacin wahadin da ake magana sai ya kawo hadisai din kaga sai ya musu hujja bai dai gaba kawo ba kawo huwar kuwa ba amma dai sai ya kawo wadannan akarai ya kuma nuna cewa wannan shine hujjar duk wanda ya tafi zuwa ga cewa ana yin sallar juma'a kafin hantsi kaga magana cewa imam Muhammad ya kai da magana ba ta taso ba wannan magana ce wanda yake wanda suka faɗa wannan suna kokarin cewa ma ayi shuhudi shine isa ibn rahawiya kamar ibn arabi ta ce imam Muhammad wai shi kadai shuhudi shi kuma kamar su alƙazin ya da su annawa sai kokar cewa da shi da abokin sai sa zuwa rahuya to baka aminta ba a cin a cin zamanin nasu ma akwai wanda suka bi su a haka kamar Abubakar ibn Abi Shayba sanan gabanin su akwai da yawa daga cikin magabata da suka bi su akan haka kamar da zamu zo insha Allah mu magana akan sa wanda ke nuna maka maganan shi wannan juma'a da ake so a yi shi kafin zawali wani abu ne da aka san shi wani abu ne dama da aka san shi tuntuni ba wai yanzu aka fara wannan maganan ba kamar yadda wasu ke kwarin fada shi yasa wasu daga cikin galibi a hanabila wasu wannan shine mazhabin su juma'a ya halatta kai shi kafin ya halatta kai shi bayan zawali duka wannan hanabila kusan masu bin mazhabi na Imam Ahmad kusan duk wanda ra'ayin su kenan Ibn Rajab al-Hanbali daga cikin manyan malamai magabata a wannan al'umma su ma shi ma wannan shine ra'ayinsa daga cikin malamai na wannan zamani akwai Sheikh Nasir Albani wanda shi ne shi zabin sa da ya bibici waɗannan hadisai kuma ya karara cewa wannan shi ne ra'ayinsa imamu albani kamar da aka sani ya yi tarbiyya an mushi tarbiyya ne akan wato mazhabi na ahnaf don haka bai nasu ba bai nasu ba ya yi amfani da sunna a ana sannan kuma al-etiyubi al-etiyubi ya yi asiri littafansa guda biyu da sinatul uquba da kuma al-bahar muhid sajjad shi ma asalinsa bahanafi ne amma tun da wato ba a tsayawa a ce za a wata mazhaba yayin da hujja ta zo da ya kawo kawo waɗannan hadisai ce to gaskiyar magana duk hadisan da jimhuri ke kawowa sai dai abin da gaya abin da suke nuna wa ko suna nuna halaccin juma'a bayan zawali ne wanda ba a kashe ake jima ba yaushe aka ce dan an yi juma'a bayan zawali dan haka an kashe wancan yace shi kawai ake magana to kuma duk wani abu da ko kawo baya nuna wancan nan za ka ga wannan ya nuna halacci al-yutubi abin da ya faɗa kenan za mu zo insha Allah magana Muhammad ibn Ali Shawkani wannan shine ra'ayinsa shine ma kawai sa harshe kwarai daga sai yake cewa wannan ci da karfin da malamai suka yi ma waɗannan hadisai wace abin yayi yawa akwai ta'assufi akwai cin karfin yayi yawa kwarai da gaske sannan kuma akwai Salih ibn Abdullah Sahur shi yayi yayi tafi ne su kutum yace hukumu salatul jum'ati qabla zawal ya kawo dalilan nan sannan kuma ya ya karare abin da yake shine daidai a dalilai da suke da ya sa malamai ke cewa su imam umar shi isa suka tafi akan cewa ya halatta a sallar juma'a kafin zawali dalilan sun kasu kashi biyu kuma insha Allah kowanne bangare za mu dauke shi akwai dalilai wanda yake akwai akwai wato tantaba ba wai wasu zahir ne amma kuma dai akwai sabani wajen fahimtar ma'anar su to wannan shi su za fara kawowa saboda kar wani daga baya an gama kawo wadancan biyu ya ce ai ya kai kawo wannan yana hujjar su hadisi ne guda daya za a samu mai cewa a yi kafin zawali zai huta da shi mai cewa a yi bayan zawali shi ma zai huta da wannan hadisan saboda saɓani da aka samu wajen fahimtar hadisan to za mu kawo waɗannan hadisan daga nan kuma sai mu tike da hadisai da aka kawo da ake su ƙarara ko asarai da suke nuni zuwa ga cewa lalle sabai sun yi wannan aiki na sallar juma'a kafin zawali daga cikin wato al'adilatul mafhuma al-mufhamila dalilai wanda ake wato akwai ihtimali kwarai da gaske shi ne kamar hadisin da makaranta wanda shi ne tsaye da mu a wannan makarantun hadisin salma ibn al-akwa salma ibn al-akwa da hadisin sahal ibn sa'ad da sa'idi da sa'ad da hadisin sa'ad ibn abi waqas da hadisin abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin abubuwan da ake rawaitowa daga sahabbai in za ku tuna hadisin wato a dake cikin sahihain hadisin wato salma ibn al-akwa ai mun dan abarcewa wasu daga cikin malamai sun hujja da hadisin a matsayin cewa a matsayin halacci na yin juma'a kafin zamani duk da wannan mu ba shi muka rinjayar ba muka ce wannan akwai dan abin duba amma yanzu zamu ƙara kawo saboda isar da sako zamu kawo abin da waɗannan malamai suke faɗa suka ce abin da yasa suka ce wannan hadisin Salma ibn al-Aqwa da yake cewa ana gama juma'a a laysa lihiqan yadhunnu nasabillu bihi a wannan hadisin shi makaranta sai yake cewa suka ce to ai kaga wannan hadisin ya ce wato in an gama juma'a dan babu wani babu wani wato garu ko katanga wanda zai ba mu inuwa da za mu yi inuwa da shi da wannan katanga din jiru kaga a nan sai ya ce alamun bukari shi ne dullu na sabillu bihi lafazin musulun kuma laisa lahiqa ne faiqun na sabillu bihi haka lafazin imam musulun ya zo suka ce kaga a nan manzala yana karanta kudi ira kudi ba yana kuma karanta sosul munafiqun ya karanta sosul juma'a a sallolin sa da yake na juma'a sannan tare da haka kuma a idar da sallah din amma ba za a sami inuwa ba ko daya kaga wannan ba zai yi ba illa da zama an yi shi ne kafin zama ne wannan shine fahimtar su na wannan hadisi kaga wasu su sauran suna fahimtar wannan hadisi ina hujja ne a wajen bayan zawali su kuma yanzu hujja suka yi akan shi akan kafin zawali su ma eh suka ce to a fadin sa cewa kunna nujammi'u ma rasulullahi idza zalat ash-shamsu thumma narji'u fa tabi'u fa tatabau al-faya cewa da muna muka ce muna sallar juma'a kafin zawali muna wato juma'a tare da mazana idan rana ta yi zawali idan za ta shamsu aka ce sai ce anan idza da ya faɗa a wannan hadisi yana magana wato idan ranar tana gab za ta zawali ne tana shirin yin zawali din ba a ce zawali ba me ya nuna me ya mani da ya nuna musu haka shine fadin sa wato laysa lil hitani dhillu nasadillu bihi yace babu inuwa tunda dai babu inuwa ita ko in jira ta zawabi la samu inuwa ji su to tunda dai babu inuwa din kaga wannan yana da cewa ka wannan idza ta zama ta wannan wato laysa lil hitani dhillu nasadillu bihi ya zama karina wanda zai kautar da wannan idza din daga asalin abin da aka sani ya zama ya kace ma'anar cewa wato tana kusa da zawali wanda wannan kuma suka ce usulubin larabci akwai shi ko a qur'ani ma suna cewa ba Allah na cewa idza qutum ila salati faqsilu wujuhakum idan kun tashi za ku sallah ba wai wannan idza qutum ana magana idan kun tashi ku shi za ku sallah da ku tuwa idza zalta shamsu idan ta tashi tashi da zace zawali an fahimta suka ce nan da Allah ta rake wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billah in za ka ta ƙur'ani to ka isti'aza wanda sai in ka tashi ka shi bukatun ne ba wai sai ka karanta ƙur'ani ne sannan daga karshe ka isti'aza ba wannan abin da suka faɗa ke da dai ire-ire waɗannan ayoyi suka ce tun da akwai ƙarina na ta tabba'ul fai'a na sa lafi ƙanin zulun na sabillu bihi wanda ya zama ƙarina cewa idan za ta shamsu ai idan ta hayyat ala zawali in ta shirya ta yi kintsa kanta cewa saura kaɗan ta yi wannan zawali din idan ta hayyat li zawali wannan shine wato fahimtar su shi sa muka ce wannan wannan yana daga cikin nasu shi da ake da shi muhtamilai wanda yake akwai ihtimali sai dai wato a ni abin da na fi karkata zuwa gare shi bayan na ta bibiyar nasu ni ina ganin wannan hujja kusan a ce hujja ne na wanda suke ganin za a yi zuba a bayan zamani ya na fi ganin wannan saboda ɗaya daga cikin fuskoki kamar haka abu na farko shine shi salma ibn akwa ba yana kore babu inuwa ba cewa ya latsa da fitsa ne zullun lasta dillu bihi inuwan ne yake cewa bai kai ya kawo ya ishi su inuwa ba amma ba yana cewa ɗungurgun babu inuwa ba musamman idan muka tuna cewa abinda muka muke da shi a yaƙini a ginin lokacin manzan Allah gini ne wanda yake bai da tsawo sai ka gini in bai da tsawo ko ba zai sauri samun inuwa ba a farko farkon zamani idan ana magana cewa da tsawon da faɗin baya wuce wani lokaci zira'i bakwai shida haka ko takwas haka baya wucewa to gini irin wannan wanda za ka karamin yaro zai iya dan taba katangan kaga ba dai a sami irin wanda ake bukata ba shi yasa a nan ba ibn da ibn aidi ke cewa kan kun galwa ba wai yana cewa ba bi inuwa ne baki daya ba cewa ya lasin da hita ne zillun nasadillu bihi ba mu da wani inuwa da zai ishe mu sha inuwa mu sha inuwa din shi abin da ke faɗa kenan ba wai ya kora asalin samun inuwa bane sannan kuma abu nan abin da zai kara nuna maka na biyu cewa ya fi kama da bayan zamani ake magana a wannan hadisi na salma ibn al-aqwa lafazin wannan fai'u da imamu su yi amfani da shi laysa da shi zani fai'un na sabilu bi lafazin al-fai'u yana nuna yayin da rana ta kariyo ta ta yi zawali inuwa ya kariyo kuma gabas shi ne al-fai'u kamar yadda yayin da inuwa kuma ke kallon yamma rana tana bata zawali ba sunan shi abdullu to wannan kaga kuma a cikin hadisin cewa yi na tattabba'ul fai'a muna neman wato inda za mu samu inuwa na alfai'u fai'u wato shi ne da ke ɗan karkatowa da ya dawo to kaga wannan shi ma zai sa a fahimci cewa wannan an yi shi ne bayan wannan bayan zawali ne sannan abin da zai ƙara wato nuna wato wannan ra'ayin shi ya fi wato wannan shine wasu daga cikin hadisai suka zo kwata kwata irin wannan hadisin Anas bin Malik ya ce as-sahih yace kunna nusalli jumu'ata idza malat ash-shamsu a wata ruwa ta ce hina tamilu shamsu to kaga in muka ce idza ko wata tawilin Allah shi hina tabu lokacin da rana ta yi zawali kaga wannan zai kara wata karfafa abinda su jamhuri suka tafi a kansa da cewa wannan hadisi salma ibn al-aqwa ya fi ya nuna cewa sallar juma'a ne yake magana a bayan zawali to wannan kaga ba mu da hujja dai anan kenan saboda haka zamu jirga gaba a sami a sami wani wani nasin a dai nan da yakan babu babu nasi babu wata hujja mai karfi duk da sai bamu irin sa Muhammad ibn Ali Shawkani da wasu daga cikin malamai irin sa As-Sahur sun ta hujja da waɗannan hadisai amma dai gaskiya dai babu abin da ke nuna haka a sai to amma kuma yadda haka akwai wani abu da yake dan ƙara rage ma maganganun jumhur fa karfi anan in dai har za a yi wato aka za a ce an yi sallar juma'a din a lokacin ba a samu inuwa cikakkiya ba to kaga wannan yana da cewa to sallar juma'a yi ta da wuri to kuma akwai yiwuwa ayi hudu ba da kuma ba lokacin zamani ba to kaga ina magana sai imamu shafi da ke cewa sallar juma'a hudu ba ita kanta sai ayi ta kafin zamani kaga wannan maganar nasa ta ta saraya babu ita saboda wannan a zahirin wannan aiki wannan wato akadi na wannan hadisi na Salma ibn al-Aqwa zai wahala ka ce an zo ana ta neman inuwa saboda in har lok an ce an mazala ya yi abin da ya saba yi a sallar juma'a to labudda a ce wato ta nuna lokacin da aka idan za kuma a sami wannan inuwa da ake bukata to amma ba samun wato kuma ka yana cewa an gama sallar da wuri kenan an idan da sallar da wuri wanda kuma wannan zai wahala a ce kuma kurban da ya yi har ya yi mutane wato wa'azi a ce wadi ya yi ta ne kuma a cikin zawali da wannan abin bai yi ne da kwarai da gaske saboda daga lokacin da rana ta zawali ko a samu wani irin ya kai mutum sha biyar ne bai kai ba ai dan taƙi ne kawai ake samu sannan a sami wannan abin da a kuma wannan wannan abin da muka faɗa abin da ya ƙara ƙarfin cewa wannan shine ra'ayin da ya fi shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai suka fahimta ibnu wato abubakar ibnu abi shayba da ya kawo wannan hadisi sai ya sanya shi a cikin hadisi mai cewa man kana ya ƙulu waktu ha zawalu shamsi waktun buhul wannan hadisin da ya ɗafo shi ibn abi shaiba sai ya yi mushi hujja amma sai ya sa shi a cikin a wurin hujja ne ga mai cewa sanar juma'a lokacin sallar azhar sai ya sa hadisin a wajen wanda yana nuna cewa wannan shine ra'ayinsa wannan shine fahimtarsa cewa idan zalitu shamsu na salma ibn al-aqwa yana magana bayan zamani wanda ra'ayin ya fi ƙarfi ibn abi shayba ya dan girman ba imam muhammad ke dan mani da tsaran sa ya da musannaf babba to sai wannan shi hadisin farko sai hadisi na biyu hadisi na jabir dan abdullahi hadisi jabir dan abdullahi yana cikin musannaf ibn abi shayba ta hanyar ibn abi shayba shi ma usman ya rawaito hadisin ba a cikin sahih littafin sa ibn abi shayba yace haddathana yahya ibn adam qala haddathana hasan ibn ayyash an ja'far ibn muhammad an abihi daga babansa Ja'far ibn Muhammad ya riwaya daga babansa babansa shine Muhammad ibn Ali ibn Husayn al-Baqi shi kuma ya riwaya daga Jabir dan Abdullah Jabir dan Abdullah cewa kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun ga ce muna yin sallah tare da manzon Allah thumma muna sallar juma'a kenan thumma narji'u sanan sai mu koma mu idan da idan da sallah a lokacin fa nurihu nawadihana sai mu sama wato raƙumanmu wanda muke amfani da su wajen ba shuka ruwa to sai mu je mu hutar da su in ji shi qala hasan sai hasan ibn ayyash yake cewa fa qutul ja'far fi ayi sa'atin tik wannan a wani a wani sa'a ne haka ke faruwa qala tace zawalu shamsi lokacin da rana ce zawali eh shi banda ibn ayyash sulaiman ibn bilal ya mushi mutaba ya ce sahih muslim sai ruwato daga ja'far daga babansa cewa ya tambaye jabir dan abdullahi yace ya tambaye Jabir mata kana Rasulullahi sallar juma'a wanda zai taimake mu kware da gaske wannan ruwaya ta ne yace yaushe ne manzo Allah yake sallar juma'a mata yaushe yake sallar juma'a sai ce kare salli ya kace yana yin sallah thumma nadhhabu ila jimalina bayan aida da sallah sai mu tafi zuwa wajen wato rakuman mu fa niriyul hasimu wato hutar da su a a wata ruwaya a ruwaya take hina tazulu shamsu lokacin da rana take gushewa lokacin da rana take gushewa to shi ma nan wasu daga cikin malamai annadhiha shine wato raquma wanda ake amfani da su ake ake sa musu abubuwa da za su rika ba shuka ruwa da shi kaga aiki ne mai wahala wanda ake shan wahala kwarai da gaske to kila in ra lokacin hutawa sai aje ake sai su huta eh to wannan shi ma hadisin akwai sabani ne wasu daga cikin malamai wasu sun yi hujja da shi a wajen sanin jiba kafin zabani wasu kuma sun yi da shi bayan zabani kuma nan idan ya zama wato sa'a din mata kana sa'a da maza da da yake magana mata tambaya da biyu da yake anan ga tambaya din nan fi ayi sa'atin tilka a wata sa'a ce wannan abin ke faruwa na tambayar da Hassan bin Ayyash ya maji aka a wata sa'a ce wannan abin ke faruwa idan yana yana tambaya lokacin sallar juma'a ne to kaga yanzu shikenan an shine ya ga mishi lokacin da aka tayi ranar zawali in kuma yana tambaya ne in ya zama yana tambaya ne lokacin da wato ake hutar da wato annawadih din lokacin da ake hutarwa to kaga dai in dai lokacin da ake hutar da su ne to kaga kafin nan ne aka sallan kida kaga kafin zawali aka sallan kida to wannan shi sa aka sami wannan iskalin wai me akwai ihtimalin guda biyu me yake tambaya to amma ruwayan Sulaiman ibn Bilal idan muka lura kaga asalin tambayar da aka bajabi bashewa aka yi mata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi mazalla yake sallar juma'a da haka wannan wannan wanda yake ba a gane ba a mai da shi farkon jumlan shi yaji cewa suka yi mata yaushe yake sallar juma'a duk amma abin da yasa ake tambaya shi lokacin da ake sallar juma'a ba wai yaushe ake hutar da waɗannan dabbobi ba shi ake tambaya ba ana tambaya yau shi ake yin sallar ne shi sai yace hina tazulu shamsu ko kuma zawalu shams lokacin rana ke ke ke zawali zai da dai yana nuna kuma ai a farko dai aka yi shi ba amma dai ya hujjan ta fi zama wata hujja ne ga masu cewa a masu cewa wato za a yi sallar juma'a ne bayan zawali wannan ya fi zama hujja shi sa muka muka muke faɗin cewa ai hujjoji da suke zuwa suke magana kan juma'a bayan zawali wannan kowa ya yi ittifaki banda wannan akwai ma wato wanda suke a fili suke irin su hadisin Anas da sauransu saboda haka shi ma wannan hadisi da Abubakar ibn Abi Shayba ya dauke wannan hadisi sai ya sanya shi ma a wannan babu wajen mai ra'ayi mai cewa shi sallar juma'a lokacin sallah azhar zai fita shi ma sai sa wannan hadisin wanda ke da maka cewa wannan shine fahimtar sa kaga shi ma dai a nan hujja a shi yana daga ina wurin masu cewa za a sanar juma'a bayan zawadi wato ina sa a fahimci cewa shi sha'anin addini da yake ba ya ɗaukan daskarewa wannan kaga inda dai inda ana sa abu ra'ayi ra'ayin kaune na wasu malamai kaga duk da sai a ce duk ma mubarak wannan abin baya ina mu ra'ayin mu shine ana yin sanar juma'a kafin zawadi amma tare da kaga da yake ba ana ba kahon bi bane ko bi a tsaya wani a duba shi keke da keke a saboda haka a su idan suka aka sallar juma'a bayan zawadi sai su sauri ta su cin gaggawa dabbobinsu da suka fara aiki da su watakila sun gaji sai su je su huta kuma wanda ya fi dacewa da lokacin hutawa tunda ai lokacin safiya ba lokacin hutawa ne ba lokacin safiya lokacin aiki ne to lokacin za a ce za a je a hutar da su lokacin da ya kamata a ce sun yi aiki kenan wato sun gaji saboda haka shi ma dai wannan yana nuna dai hujja ne nan masu cewa za a isa bayan zawali sai dai babban abin da ya kamata mu lura da shi wayannan duka akari da muka zo da su da mahal akari na Anas bin Malik da sauransu cewa ana mazala yana yin sallar juma'a idan idan malati shamsu ya faɗa haka ya faɗa yana yin juma'a idan rana ta zawali wannan yana kora kuma cewa bai taba yin bayan zawali ba akarin baya nuna haka ai baya kuma korewa yake ba shi yana tabbatar da wani abu ne wani ma wani abu sauran kuma sahabbai suka tabbatar da wani abu kuma da haka sai a hada su ana bukatar natija to sai abinda wato sannan kuma wannan akari shi ma wannan akari abin ya ce jabir ya ce sai mu koma wajen dabbobin mu hutar da su wataƙila wani ya hujja a kan cewa to kaga a nan akwai hadisin da ya zo yana magana cewa ba ma kari ba ma kalacen mu ba ma kuma yin bacci na ƙayyuda da muke yi ranar juma'a sai bayan juma'a to wasu daga cikin jumhuru suka ɗauki waɗannan hadisai sai suka je suka musu tawi suka ce ai abin da ake nufi shine karin ne ba za su yi ba bacci ne ma ba za su yi ba a ranar za su bari sai can bayan sallar juma'a zo su zo su yi to watakila wani ya hujja da wannan hadisi na jabir a ya hujja da wannan hadisi na jabir na cewa a wato wannan abin da wato wannan abin da cewa sai bayan zawali suke wannan baccin wannan hadisin jabir yana yana ƙara taimakon su akan haka tunda su ma ai gashi wani aikace aikace da zai na hutawa na hutar na hutar da dabbobinsa shi ne sai bayan zawali yake yi to kaga su ma dan za su je su huta za su je su gaba aiki za su huta su ma kaga sai zama bayan zawali to amsar da mu ba su anan shine ai cewa da jabi yayi cewa da jabi yayi sai bayan bayan an gama juma'a zai za su je su huta da dabbobin su kuma shi ma a fancewa shi ma zai je huta ba yana cewa zai je kailula ne ba hutawa kawai zai je ko shayi ruwa amma ba yana cewa wai dole sai yana lazanta cewa zai je kailula ne ba bal za mu iya ɗaukar shi ma ya zama irin abin da salma ibn akwa ya faɗa za mu je za su ya samu inuwa ne kawai ya huta amma ba wai zai shi ba ya sake wani kailula ne ko sake kalace ba wannan babu abin da ke nuna haka a cikin azarin na ji kuɗin ɗaukar magana eh na ya ai abin da nake son a gane kaga yanzu da ce yana fitar da dabbobi shi ma kaga wata kila ya ta kulawa da dabbobi yayin da suke shayar mushi da bushoyinsa to yayin da ya je suka ya gaba aiki ya ba su dan huta su ma shi ba izi mai zai hutawa zai wataƙila kuma ya dan yi dan kara'in baccinsa da wayar sauran su bai ba to su jamhuri abinda suke faɗa cewa a kowace hadisi suke magana cewa a kalace irin hadisin sa'ad bin abi waqas cewa ba ma karacen ba ma baccinmu da muke na kailula kafin azhar sai bayan juma'a suke cewa to a ai ba sa yi ne baki ɗaya sai bayan juma'a ne sai su yi kara'in kayan su shi ne ke cewa to kaga nan a wannan asali na jabir wanda ya huta da shi akan wannan maganar shi jabir ba cewa yana kaidda ba ba cewa yana ci abinci ba cewa ya dai zai je fitar da dabbobinsa a zahirin abin da za mu duba cewa shi ma zai je huta to kuma cewa zai huta kuma ba shi ke zai je bacci ba ko yi wani abu ba hutawa hutawa sunansa kamar yadda dai shi ma salma bin akwa ya faɗa ya ce in an gama sallah za mu je mu samu inuwa mu huta ba hutawa ne ba ai ba bacci ke ba ba ci abu ke ba hutawa dai ce yana yi to wannan shine abin da ya kamata a fahimta sannan a duk malamai larabawa kusan gwarade ne mai faɗin gaske in dai kuka wuce wani gaba wata awa to shi tana da sunanta to ba mai za a yi kuma kawai su sa'ad bin ayyukan kasu suna ta yayya da cewa bayan nan za mu zo mu kailula za mu zo mu sai dai cira ta da wani wata sunan kuma ba zai zo kuma ya cira ta da wani sunan da yake asali an bar rauta a baya ba shi ba zai haka ba saboda wannan suna ne na zamani wannan kailula da alghada suna ne na wani abu da yake yi a daidai wasu lokuta to kuma in an wuce lokacin shi kuma da wani ba zai ba zai kuma ƙara kira ka da wani sunan ba ko da ku bai yi ba shi wannan shi yasa kamar da yawa daga cikin manyan malaman luga irin su ibnu kutayba adina wani suke cewa yake cewa ba a kiran gada da ka'ida gada shi da karace da ake ba a kiran shi da kuma wannan bacci da ake da rana su suna da wani ɗabi'a na bacci rana za mu zo insha Allah mu magana akan waɗannan abubuwa suka ce to ba a kiran wannan yayin da aka zabani ba a kira su ba rana ba sa kiran wannan kufur din su ba sa kiran wannan kamar yadda muka ce akwai akwai wato ko da zamu magana kan wannan bari mu kawo wannan shi hadisin sai mu tafi aka da shi insha Allah akwai sai hadisi na Anas bin Malik shi a ce asai sai mu Bukhari da sauransu Anas yake cewa kunna nubakkiru bil juma'ati mun ga ce muna yin jijjibi mai duk kurku mu tafi juma'a wa naqilu ba'da juma'ati amma kuma sai mu zo mu bacci mu rama mu baccin mu bayan juma'a ya ce nubakkiru muna yin jijjibi mai sammako sannan kuma bayan juma'a kuma sai mu baccin mu a banda wannan bari mu gama kawo ba sai mu fade wadannan awasan wannan kailula da qa'ila da zahira da waye waye ma'ana dan wasu suna ta kokarin tawili bai yi kwarai da gaske wannan shine babban abin da bai cewa a sallar zawali yake da shi wanda yake kai tsaye ya kai zuwa ga manzo Allah banda wadannan asarai din da suke kayana sai hadisi da giba a cikin sahihaini ya zo a cikin sunan da musane ba Muhammad Musallam ibn Abi Shayba da wasu su ta hanyar abu hazin daga abu hazin salma ibn nam salma ibn al'araj daga sahal ibn sa'ada sa'idi sahal ibn sa'ada sa'idi babban sahabi wanda shi ne ƙarshen sahabi da suka rasu a madina kamar da muka faɗa kala yace kunna na qailu mun kasance muna yin bacci na rana wa takadda kuma muna yin karacen mu ba'da jumu'ati bayan juma'a haka ya faɗa a fi lafazin a wani lafazi ma kunna na qailu ai mun kasance ma muna yin wato a bacci ba wala ta gadda kuma ba ma yin karatun mu illa ba'da juma'ati sai bayan juma'a fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah wannan kaga shi ma kusa yayi yana tare da hadisin Anas wannan hadisi ne ingantacce Salma ibn al-A'raj babban malamin da yake a Madina da shi shike riwaya daga Sa'id ibn Sa'd saidi ya daga cikin asbatun nas fihi daga nan kuma Abubakar ibn Abi Shayba ya ƙara wacewa yace hadathana Gundar an Shu'ba an Salma ibn Kuhayl عن مصعب ابن سعد قال كان سعد يقيل بعد الجمعة مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص yake rawaitowa cewa sa'ad babansa sa'ad ibn abi waqas yana yin bacci bayan juma'a sai bayan juma'a yake yin kailulansa salma ibn kuhayb wato al-kufi fiqa ne mus'ab shi ma bin abi bin sa'ad ibn abi waqas shi ma wannan fiqa ne arjalul jama'a kuma banda wannan akare da ake da shi tabi'ai da yawa wasu su muhammadu muna ne masu zamu da mazala kawai ba samu ganin sabani sun ci gaba da yin wannan sunna da sun ci gaba da yin wannan sunna kamar yadda ya tabbata daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salma al-Kufi da kuma Suwaid ibn Ghafla da kuma ya kuma tabbata daga Zaid ibn Wahab al-Juhani Zaid ibn Wahab al-Juhani cewa yake ba Abdullahi dan Mas'ud sun kasance kunna ma Abdullahi kunna nusalli ma Abdullahi jumu'ati muna sallar jumu'a da Abdullahi sun man narjo sai mu idan lokacin mu goma fana kailu sai mu ga yawa bacin mu wannan imamu abubakar ibn abi shabai fitarwa ta hanyar al'amash daga ta hanyar wato abu muawish dalil daga al'amash daga shi zaid ibn wahab al-juhani saboda haka wannan shi zaid ibn wahab al-juhani ya daga cikin muhadara muna yana kan hanyar zuwa wajen ma'aiki ran ya halinsa saboda haka ya abin da yake rawaitowa yana rawaitowa kai daga manyan manyan sahabbai ne daga abdullahi dan mas'ud da sauransu to yanzu kaga adan an faɗa abubuwa guda biyu an faɗi algada ka hayace shi an kuma faɗi kailula bacci da ake yi da rana eh to wannan shi zamu magana akan ma'anarsa daga nan kuma sai mu ga me zai ba mu wannan fahimta din a algada shi ne ta'amul gudwa kamar da malamai ke faɗa algada shi kana cin da ake shine abinci da ake ci wato lokacin da safe da safe ba wai dukurku ba eh suna da su larabawa in dukurku ne gari mai larabawa ta fito ba abinda suke kira ba sa yin abin da ake kira al-iftar yanzu ne suka samu al-iftar breakfast da muke kira mu yanzu su su abu suna da wani shan wani abu ne da ake kira as-sabur madara ne haka wani lokaci dan hada dan masa ko kuma dan biredi haka ko abu ne kamar da wannan to bayan as-sabur shine sai mu al-qada ya so lokacin rana ta dafa dafa kowa yawwa lokacin rana ta dafa sai su sha sai su sha wannan kamar yadda kuma in an je maraitaccen aisa da al-ghabuk al-ghabuk shi abinci da ake ci da maraice shi sha ne abin ba abinci ba sha abin sha ne daga nan kuma sai a samu al'asha'u abinci da ake ci lokacin isha su aka suka suka raba abubuwan su to ga yadda abubuwan suke kaga farkon kamar da muka faɗa wannan na ɗauko shi daga littafin fiqhul lugha wa sanin arabiya na ta'lim yake cewa lokacin sallallahu masha Allah a ta'lim yake cewa farkon lokacin da gari yayi ya wayi wayewan gari shine ashuru kamar da muka faɗa banda da sai a samu albukur duku duku sannan kuma a samu alghudwa alghudwa shine lokacin da rana ta kafa dauko kowa sannan kuma idan rana ta riga ta dauko baki daya sai a samu abuha kaga za a sallar wata haki sannan kuma idan wannan kuma lokacin wata ya dan ya dan tsawo haka daga nan sai lokacin da rana ta fara kura sai a tafi alhajira to har daga nan ranar wani lokaci ta yi har ta yi zawali wani don suna kishi alhajira ɗin to daga nan sai a sami al-zahira duk alhajira da al-zahira kusan lokaci ɗaya suke suna dukan tare sannan kuma sai a sami al-rawa ranar tana yin zawali an sami al-rawa ba da ce su a wajen sannan sai a sami al-asr lokacin al-asr dai da muke yi wannan sannan sai a sami al-asil shi ne lokacin da bayan al-asr ta nuna sai a ce al-asil sannan sai a sami al-ashi nunan da ta yi sosai amma bai rana ba ta fada ba sannan sai a samu alkuru faduwar rana wannan su yi awoyi guda sha biyu da suke da shi mukamin nan haka kuma shi ne suna da ashafaq yanzu kamar a wato wannan shafaki da ya zo ai kusan rana tana fadi ana da ganin shi da haka to shi ne farkon lokacin da ya rike fara su a wajensu sannan kuma sai a samu alghasaq lokacin da gari ya duhu kaga muqabilin wannan lokacin al-mukur din nake da sannan ko sai a sami al-atama al-atama shi ne kusan lokacin da shi wannan shafakin ya bushe da galibi suna fara al-atama saboda suna jinki ta ta dan dole rakun sa a lokacin ko a lokacin ake ci abinci sai ake ce ma sanar isha masa atul atama so dai lokacin ne sannan sai as-sudfa sannan kuma sai al-fahma sannan kuma sai azzula sai azzulfa sai albuhura sai in ka je albuhura sai asahar lokacin da ake samu sannan kuma sai a samu alfajir alfajir ya keto sannan kuma sai a samu asubuhu lokacin sallar asuba sannan kuma sai a samu asabahu lokacin da gari ya fara gabri hanci haske to kaga su ne larabawa suke su gobe na da sunan shi sadaka yanzu ka je ka dawo da su ga wata ma'ana kaga abun yana da wannan sadaka su lokacin da ake cin abincin kanacen su yau da rana ta fara dafa kowa ne har zuwa lokacin duha da lokacin na alkada a wajen su amma kafin nan asabu su ne abin nan shi kuma lokacin kayyula shi lokacin hajira lokacin da rana ta fara kuna wataƙila ko suna abubuwa suna yi da duku-duku ne in sun gaji shi kenan lokacin kowa zai je hunta shi lokacin alhajira lokacin da kuna har zuwa al-zahira ba kamar qur'ani in tabu'una thiyabakum min al-zahira al-qur'ani wannan zahira ana magana ku aje kayan ku lokacin kailulan da za ku yi bacci sai ka lokacin kailula ba lokacin da bayan azhar ba kamar da suke tsammani lokacin da sai sun yi wannan kailulan sannan za su fi sallar azhar azhar ita ke tare su wannan shine abin da bambancin wato lokacin sallan lokacin algada da kuma daukar rana lokacin algada da alhajira lokacin algada babu wannan kuna din amma lokacin alhajira da kuma lokacin asiri bacci akwai kuna saboda alhajira tana magana kuna ne da albahira amma ita algada wannan abinci da ake ci lokacin haske wato gari da dan sauran sanyi sanyin sa wannan shine abin da abin saboda su lokacin kayyula a wajen su lokacin midday din sosai tsakiya irin irin lokacin da rana ke tsakiya nan sosai bata wai zami ba to su ne lokacin kayyula a wajen su tun kafin nan suka fara kwanciya haka farkon ran da ta fara tsananin daga nan kai al-zahira gaba da lokacin za a yi sallah azhar sai sai a samu lokacin sallah azhar wannan shine abin da abinda yake faruwa muka ce wato ba su da ba su da wasu irin kalace da muke irin karfe shida nan abin nan su ba su da shi shi za ba suka ɗauki lafazin al'ifar suka ɗauki suka bashi kamar wato mai azumi ne ya ci abinci kaga bai azumi ba eh ibnu qusay ba yake cewa la yusamma ghada'u wala qa'ilatu ba'da zawal balani da dai baya kiran cin abinci kalace nan algada din nan ko kuma wato kailula bayan ai zawali baya wannan da yawa da cikin kuma malaman lugha haka suke dauka saboda haka waɗannan nasoshi da muka karanta sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi hadisi na Anas bin Malik cewa suna yin suna kalace su kuma suna yin kailula wanda zahirin abin da za a dauka za a fahimta shine juma'a ita ne kafin zawali sau da sai da suka je sallar juma'a su aka sallar da wuri har suka dawo suka yi wannan abubuwan nasu suka cika halashen su kuma sannan kuma suka kwanta abinsu suka ci gaba da bacin su bai wa ai bai ba shi ce maka ai kaga sun zo sun yi sallar juma'a ne kafin zawadi in dai mun ka'idar abin aka sani na ma'anan kailula da kuma ma'anan ma'anan wannan ma'anan mai sunansa alghada din ma'anan shi wannan abu ta'amul gurwa da ake magana kuma wannan shine abin da zai fara zuwa a zahirin lafazin kenan wannan shine zahirin lafazin sa duk wani ma'ana da za a kautar da wannan ma'anar to bijirowa akan to kuma ana bukatar dalili saboda idan ma'ana ta zama ta tsaya kan asalin ma'ana da kuma abin da bijirarriya ma'ana ce za ka fara gabatar da ta asali ce kafin bijirarriya sau da su wasu daga cikin malamai sai suka kokarin yin wa wannan hadisai tawili mai girba sosai wai suke gwanin cewa wai a ai wannan yana magana cewa wai ba su yi ci abincin bane ba su yi baccin bane sai bayan an yi sabbin tala'in kayan su ba wasu alƙadi ya suke faɗa to wannan ba shi ne fahimtar ba imamu ahmad da aka tambaye shi haka ya fassara wannan shi yace sun yi ta ne kafin zawali juma'a yace da da abdullahi dan saki tambayar sa to da yana kawo dalilin da kisa ai sallar juma'a kafin zawali sai ce wa fi hadisi sahal ibn sa'ad kuma haka zalika hadisi sa'ad ibn sa'ad kunna tagadda ba'da juma'ati muna yin kalace mu bayan juma'a ka annahu yadullu ala annahu qabla zawal abinda yake nunawa kamar yana nuna ji an yi sallar juma'a nan da kafin zawali haka imamu ahmad ya faɗa saboda ya dauki zahirin abinda aka sani na wajen larabawa sannan kuma banda shi abubakar ibn abi shayba shi ma duk waɗannan asaran da muka kawo daga tsaron sahabbai da kuma wato hadisai da aka suka zo shi ma sai ya dauko sai ya sanya su man kana yaqilu ba'da al-jum'ati wa yaqulu hiya awwalan nahar wanda ya kasance yana yin kailulan sa bayan juma'a man kana yaqilu ba'da al-jum'ati wanda yake yin kailulan sa bayan juma'a yana cewa kuma sallar juma'a shine farkon yi ake yin ta kaga sai ya dauko sa ta a wannan babu shi ma fahimta su kenan sai haka kaga wanda wannan ba wai sabon fahimta ce maka bin da wasu ke tsammani ko wasu yanzu mabiya wani hawo ke kokarin su dauka wannan shine zahirin ma ma'anar yanzu ka kawo wata bujariyar ma'ana yanzu kana bukatun dalili yanzu kai ake banka bashin dalili kamar yadda su ma a can hadisi salma bin akwa da jami'in abdullahi ai da muka kawo mai cewa za a yi sallar juma'a kafin zawali kace bai dalili anan to shi ma mai cewa za a yi ba za a yi kafin zawali ba to shi ma yanzu a wannan hadisi bai da hujja da abincin to ai wannan shine ma'anar da su jamhuri ke dauka shine muka ce to kaga wannan kuma ba zahiri bane hadisi bujariyar ma'ana ce saboda alal azalin kalman qailula da kuma asalin kalman alghada balarabe ba zai wuce maka wannan awon ya kuma tashi da suna irin wannan ba eh to ai inda biya ba shi sai dai faɗa wani abu inda zai bacci a lokacin to wani abu zai kira ka wannan shine abin da aka sani a wajen larabawa shi yasa shi ibnu qutayba shine yake cewa zawal su shi su ba sa hada kwata kwata shi ibnu qutayba yana daga cikin khatibus sunna shi ya tsaya ya gyara lokacin zakat waɗannan iradan wannan lafazai da ake da su a lokacin manzon Allah shi yake faɗa haka kuma kaga imamu ahmad ko ai abin da yake faɗa kenan yayi kawo da sai ce ai kaga ayoyi ta ne kafin zawali shi ma ibnu abi shaba abin ta sa kenan duk waɗannan akaran da muka kawo ya kawo shi sai ce ayoyi ta ne kafin zawali bayan ma na mutu na magana haka haka haka haka da eh gaskiya ne ban gane gari ya tarba karan nan ka so cewa suna zuwa su ci da masallaci Eh.
idan da sallah kamar ba a juma'a Eh.
lokacin saboda mun sai zuwa a kaje su cuta kai eh sai zuwa a kaje su zuwa a cikin masallaci ana magana babu zuwa a cikin juma'a da wani eh
sun sami kai da ban wanda ya kara na da wannan magana Eh.
da cewa eh, abin da ya zo ko da ni da ko da ni eh a wai bayan an gaba asuba ko bayan juma'a bayan gaba asuba sai su zo su cika to ai, ni yanzu abinda ban gane ba shi yanzu wannan kana maganan wannan ya zama iskari ga wannan hadisi ne koko eh dama ai magana cewa duk wuri akwai shi suna zuwa da wuri eh ba ba ga hadisin abu da makaranta man bakara wa takar hadisin aus bin aus a tsakaki banda kuma shi akwai hadisin abu huraira cewa wanda ya je wanda ya sallan wanda ya wanka sannan kuma ya gaggawa ya jijjifi wurin sallan juma'a dole akwai shi dama an san suna yi abin da ake magana shine yin sallan juma'a din shin kafin zawalin nan akwai hujjar da ko babu ita na jin wannan shine kamar ah, muke magana a nan a wannan asarin ba sani ba ko ni ne ban kwance tambayar naka ba oke idan suka zo za su tsaya tun da sun yi samu ko amma za- za su tsaya su ta kasuka su su yi waye amma ba za a yi ba sai bayan zaba ne to ai duk mun yadda cewa dama ana yi kafin zawali hadisai da suka zo kan magana zawali ai ma duk mun wuce su da an duk wannan an yadda ana yi kafin zawali ana yin sammakon idan aka sammakon kuma a bari sai bayan zawali sai a sanda ana yin wannan to yanzu abin da ake magana shi waɗancan da ake cewa ana yi bayan zawali suna kora hadisan da suke magana cewa ana yi kafin zawali ne ko kuwa a wannan duk suna nuna duk guda biyu an yi eh so wannan shine muke magana muke cewa mu kuma duk ana yi eh duk ana duk an same shi akwai akwai wasu daga cikin wato ah, malamai da suka yi ta kokarin wannan da- wannan hadisi sun bangare shi da kalbi da yaji wannan shi yasa ma ya Muhammad ibn Ali Shawkani wata kila ransa ya baci ya ce wannan abin ya yi yawa ci da kafin ya yi yawa a yadda ake bankar nasin wannan musamman da wannan nasin na ƙarshe sai kokarin bankar ma'anansa har ma ta ya kasu harshe a daga cikin wanda suke wannan akwai ibn abdulbar annamari da ba ɗabi'a sa bane amma dai a nan babu ya maliyan ta tashi annawawi shi ba shafiyan ta tashi ya ta abin nan a, da haka zai sa alƙadin yau a shi wannan abin da ya kamata mu gane wannan wato nasi da aka da aka faɗa duk da kaga mun ce sai Imam Ahmad suna fahimta cewa an yi ta ne kafin zawali a aka suke fahimta akan wannan nasi din amma su ma- ma- wato su Imam Malik da irin su Abu Hanifa su ba suna mu'amala da wannan nasin ne a matsayin suna wato cikufe ma'anar haka yanda mutaassirin suka yi ba su suna da wasu usul nasu ne da suka gabatar da ita akan waɗannan nasushi abin da suka yi kenan amma su ah, sauran wanda suke bin mazhabinsu ko dai suka dinga bin waɗannan nasoshi da suke karara suka ja musu biro ja biro suka ce musu- su su gaida da su ba ko kuma irin wanda suka musu wata tawili tawili mai girma misali da zan kawo a nan shine wato kaga wannan abin da su su imam malik suka suka yi ɗaya daga cikin fuskokin ne kamar haka ɗaya daga cikin ma- mashiga da ke sa ire-iren waɗannan hadisai kaga su imam malik ba su ɗauka ba shine idan ya zama sun yi abin da ake al-akhdhu bil aqwa wal ashhar wannan mun sha faɗansa imam malik wannan asali ne a wajensa wani lokaci aka sami sunna guda biyu shi ba yana cewa ɗaya sunan ba ta inganta ba ne a shi dai yana cewa a idan yana da wata sunna kuma wancan ta inganta wancan ta inganta to amma kuma sai ya samu wataƙila mutanen madina suna yin wani abu irin wannan wanda ta zo suna ta zo a kanta kaga yanzu ya ƙara samun wani dalili biyu kenan sai ya ƙara guda biyu ya ce to wannan ya fi wancan ƙarfi ko wani ya fi wancan shahara ko wai in ya ga cewa kaza bai shahara ba ce to wancan ya fi wancan shahara to in ya tashi ba da fatawa shi shi mai tsaye na baka fatawa ya ce kai yake duka biyun ba imam malik ya da wannan shi sai ce kawai ka je ka yi wancan din da shi ya fi shahara wanda kuma shi ya zaba abinda zai sa ka fahimci ka fahimci haka shine lokacin da al-mansur abu ja'far mansur ke cewa zai fitar da da muwatta shi ma malik ba cewa ake duk hadisan aka rubuta a sauran garuruwan din da ikai ne ba saboda kawai ake mutanen madina cewa yayi fada'in nasa wa tara kullu baladin minhum li anfusihim ka bar mutane da abin da kowa ya zaɓa maka na fitowi da ya je masa kaga shi ya da inganci su kenan saboda shi waɗannan ba shi ba dale yana fa magana cewa shi hadisin fa zawali ba su inganta ba shi dai kawai da inda ya tashi a wadina ya duka abin da suke kuma tunda wannan shi ma shari'a ce ta manzon Allah yace a ci gaba ya kuma zaɓa wannan shine abin da galibi zaka zaka mallana da wannan aure wannan asali ne a wajensa yana yin alaqbu bil aqwa zai abu rabi su sun tabbata amma sai ga shi ya dauki ra'ayin abin da yafi abu duk da wasu daga cikin malamai su suna mushi munaza'a suna ganin a tare hadisan guda biyu ai kamar su Imam Ahmad wannan ka su ne tabarkin su su idan aka samu sunnoni guda da yawa shi sai sai da yau kai wancan gobe kai wannan ba shi Imam Malik wani lokaci yakan bi maslakin tarjihi ya ya alaqu bil aqwa wal ashar sai ya dauki abin da yake shi ya bi ya fi shahara a wajensa a banda wannan kuma a duk kaga wannan matsalar kaga jami'i zai yi ai zai yi ai jami'i din amma shi imam malik sai ya zabi ya zabi ai guda daya wancan kuma har ma ya wajabta saboda yana da wasu usul din sai da yake ganin kamar wato an ci karo da su da yawa imam malik idan yayi tarjihi da wato da mutanen madina wani lokaci tarjihi yake yi ba wai hujja yake da shi ba ya da ya da wata nasi ne shikenan sai ya tarjihi da ita ya rinjaye da ita ya kara mata karfi galibi a kan shi ba a mushi ba wanda ya mushi wani daga masa wato hannu a kan wannan abinda kawai lokaci ake daga malin hannu a kan shi ne in yi zuko da jima'a halin madina shi ne wani abin da yake ijma'in ba wai ba a tabbatar ba kuma ko kuma ijma'in a shi da kansa ya san an dan sassa ba a malaman sa wani da cewa kawai dan shekara shekara 179 ko 90 da wani abu ya za a ce an sassa ba to kaje ka gani mu yanzu abubuwa nawa yake yi lokacin Usman bin yanzu ba za ta ba yi yanzu kace za ba za a yi masa wani ce maka ai kakar kakanni haka muke yi ko ba wani kakar kakanni ba lokaci wasu wani ba a yanzu kakar wannan gaisawa da ake bayan juma'a bayan bayan aida da sallah lokaci wasu wani su sun yaƙi da wani abubuwa amma yanzu shekara mu ne gashi hamun manta akwai hadisin abu hurai da ya zo yana gaya ma mutanen madina sunna sai ya ga suna kawo da kai sai ce abu kun manta kenan tun lokacin sabu ba ina ce to wallahi sai na gaya muku ba to balle ko lokacin malik da abubuwa sun yi sa kuma sabon ma ba gurin suke ba ba kusan dai sabon ba ba ibrahim bin husain ya je masara umar ya tura shi masara abu hurairah haka ya dinga yawo tsakanin masara zuwa ina ne zuwa ina ne zuwa ina zuwa bahrain to duk sabon ba sa da kuma duk masu wato hadisin nan ba waɗannan ne su abdullahi da abbas ba ba abin da suke ba saboda haka ba ba zai yi zama duk da kuma wani lokaci imam malik wasu suna cewa wai imam malik yana amfani da asali na aikin mutanen madina yana yayin da shi akan khabarul ahad ni wannan lafazin ba san shi wannan lafazin saboda wasu kidmammu a wannan zamani in suka ce khabar al shi a rubuta wani hadisi da wani ta hanyar daya daya da aka rubuta sai imam malik yarin da aikin mutanen madina akan hadisi kaga yanzu wannan ka bashi dama ya je duk aka wani hadisi ce shi bai da ba eh wannan imam malik gaskiya ba haka yake ba kuma ina tsammani ya kamata a cewa lafazin imam malik ba haka yake yi ba imam malik an taba kawo mishi hadisi na kasan masa na ina jin kai ko ya shirin na faɗa wannan magana ibn wahab shi ya kawo hadisi na kasan masar na kasan masar ba kan tsefe yatsu kuma ya karba kuma ya ajamta na huda mutanen madina kana kuma kawai shi yake wannan ba wani lokaci da yakan yakan dai la'akarorin sa a wasu al'akaror a ijma'i a ittifaqi da shi wani wasu al'akaror ba za a wato ijma'i da shi ba ko a ittifaqi da shi ba daga cikin wato fuska na biyu da zai sa wani lokaci kaga akwai lokaci yayi lokaci ya ce yayi eh ina ganin dole dai a kura a ƙara mantoci ko subhanan dashi to ai dai ku ba so wannan abin da nake son mu kawo saboda ina son bambance mana bambanci tsakanin su fa su imam mali su ba ku cewa suke waɗannan hadisan ba akai su bola ba saboda wasu da aka yi mun ke faɗa a yanzu yanzu mutane yanzu kawai su ce kawai ai wannan hadisin akan su da bola ko kuma su murmurta ma'anar baki kai da aje wannan ma kamar hadisin su Sa'id ibn Sa'id Sa'id hadisin Sa'id ibn Abi Waqqas ai wato ingantattu ne ba amma kai aka murmurta ma'ana to su ma ina son mu fahimci abin da sai ma malisu sai ake wannan hadisan bane ko dai zama sun yi al'akhdhu bil aqwali su duka hadisan sun tabbata amma shi abin da ya gani ya fi shahara a garin su sai ya rijaye da shi amma ba yana cewa shi kuma wancan din ba halal ne ba ko kuma saboda ai kaga ai kaga wato ko yana jin kokarin karaita abu kaga da almasu ke mushi magana sai ya ce a bar mutane da abin da suka zaba daga cikin wani lokaci akan yi tawakkumi a malikin lokaci in yakan sami abin da yake sunna ce amma sai ya tsammanin cewa a wani sahabin shi kadai ya tafarrudi ra'ayinsa ne ba sunna ba ce eh wannan shi eh malik yana wannan ai kana kamar da na faɗa maka wani lokaci sahabba aikin ana aiki da aikin sahabbai wasu lokuta wani lokuta ba aiki da shi to idan ya ji cewa sahabin shi kadai kadai da wani ra'ayi ko ijtihadi to wani lokaci shi kenan sai ya tunkuɗa wannan ijtihadin da abin da shi ya bayyana masa nassi a misali anan kaga kamar haɗon juma'a da idi imam malik ya san hadisin usman bin affan cewa ya ku mutanen awali ni yau fa inna hadha yawman qad ijtama'a fikum idan idi bi sun haɗu da haka na ba ku izini wanda yake son ya zo ya saki dawo juma'a ya je ya dawo juma'a wanda bai son ya dawo juma'a shi ke ne je na mushi izini imam malik hujjarsa anan yace shi ni ban ji wani ya ya ta ba ta fara wannan hadisi ba sai shi ba saboda ina jin ra'ayin sa haka malik ya faɗa saboda kaga shi bai san cewa wannan yayi tsammanin ra'ayi da alhari bai san cewa akwai wasu sahabbai suka ruwaito wanda wannan abin da yake tsammani ya kau ba ya saboda akwai wasu abubuwa da Uthman ya rika yin ai ijtihadi kamar kiran sunan Allah na biyu na farko kaga shi ya kawo saboda wasu bukatu da ya gani in ƙara fadi gari ya ƙara fadi sai a je a hau kan wani abu ba wai tun sarki ba a je a hau kan wani abu ana kira mutane to kuma da me za a kira mutane sai da wanda kira sallah ne sai aka yi kira sallah kamar a lokacin da yayi kokarin hana a yi ta mutu'i da kirani yace sai da a yi ifradi ali ibn talib yaje yaje yace masa zaka bar sunnar manzo Allah ne ba za mu bar sunna saboda maganar ka ba ya ce a ijtihadi fa nayi kaza kaza kaza da sauransu sau da kaga haka zalika lokacin da ya je amina sunna amina shine a yi raka'a biyu amma shi je ya cika sallar sa abdullahi dan dan musu yake ce masa babba sunna haka ba haka take ba to kaga akwai irin wannan wataƙila shi malin da ya samu wanda ya samu irin irin wannan ra'ayoyi sai ke tsammanin ra'ayi din da wani mutum daya sau da sai kaga to abu ne mai sauki kuma kaga ya tunkuɗe shi yace zai amfani da shi abin da ya fi bayyana masa saboda aka in an samu kuma wasu hanyoyi aka zo da su suka nuna cewa nan ba ra'ayinsa bane sunna ce kaga sai amfani da shi kamar yadda ai yanzu a wata hadisi sun tabbata cewa Uthman bin Affan ba da ra'ayinsa ya amfani ba wajen cewa ahlul awali su zauna a gida da sunna ya amfani wannan magana bai kare ba za mu karasa ya hakuri insha Allah idan mun gama kuma za mu kawo su a tare na Aqil ibn Abi Talib da Uthman ibn Affan shi kansa da kuma Mu'adh ibn Jabal sannan kuma mu shiga wato nasoshi karara da suke magana kan Juma'a kafin zawali akwai karara wanda muka shiga babu wani iskari kowa da kowa dole ya ya amince amma yanzu wannan muna dan kawo wanda yake akwai ma ɗan maganganu ne saboda mi wato kai da shi ba tun kan aje ko ina kasancewa wasu daga yan uwa suna sauraron wannan karatu kuma su abin ya shafe su abin da muka tafi Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun na jaka ta ya kuli